الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وآله وصحبه أجمعين وما سأل بركة dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala wanda a cikin ikonsa da kaddartawarsa ya nuna mun wannan dare daren litinin 24 ini na 23 lahadi hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara 1447 a wannan masallaci mai albarka masjidi sahaba muna cikin littafin kitabu tauhid na babban malami Muhammad bin Abdul Wahab Allah ya shi kan malam da rahama inda mala ya ce babun babi mai karantar da mu ma ja'a firruka wata ma'il kun ga babi na ba ya ce babun mina shir nan bai ce ma ja'a mina shir a ya ce babun ma ja'a firruka babi wanda ke karantar da mu nasosi dalilai da sun ka zo a ɓangaren rukiya rukiya shine alkira'a abubuwa da ake karantawa ga marasa lafiya domin nema masa lahiya wurin Allah shi ake ce ma ar-ruqya to babin da yazo zai mun karatu ar-ruqya wa tama'im tama'im shine duk abun da ake rataya ma dan adam ko dabba da manufar ya samu kariya daga abun da yake tsoro kenan layu da waɗansu dabba da ake sa da abubuwan da mutane suke rataya a jahiliya hatta dabbobi ana rataya musu في الصحيح يادو أشكن صحيح البخاري لمسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يتشي منظم الله يا كتنجي إيه كأنه كان شيبا بن بشير يا كتنجي مع رسول الله تارد النبي في بعض أطفال شكين فاشن بلا برنسا يعني شيبا بن بشير يتشي نا كتنجي تارد النبي شكين ونجد شكين بلا برنسا فأرسل رسول الله sai annabi ya tura ɗan aiki kun ga inkarul munkar in kana tare da jama'a son su shine in ka ga wani abun sharri kai inkari ka hana su to cikin tawagar ne mutane na kan raƙumma waɗansu na kan dawakuna waɗansu na kan jakkai ana tahiya to al'ada jahiliya in mutum na da raƙum yakan rataya mai waɗansu layu saboda neman kariya daga kan gumbaka saboda su jahiliya sun san akwai wannan shine yanzu muke kira da maita mun gane ko dama maita kala biyu ne akwai wanda tsakar hasada akwai wanda kuma tsahi ne tsantsa mutum zai tunkaho ya je ya haɗa waɗansu itace ya je ya nemi shaiɗani wanda za su yi aiki da shi cikin shaiɗannun ma wani maye wanda in ya harari mutum to shaiɗanin ne kai tsaye zai tafiri a jikin wanda ya sha maita sai su yi ta abubuwa kuma shi ma da izinin Allah ne dakka je kawai ka ce babu mayuwa su kama hari kaga in tauhidin ka bai da karhi daga nan ka ware akwai su akwai su sai dai Allah ya kare mu annabi sallallahu alaihi wasallam arsala rasulan ga sakon da annabi yace Allah yabkayanna fi raqabati ba'iratin qiladatun min watrin aw qilada illa qut'at yace ma dan aikin gadda ka bar wani tsumma ko wani laya ko wani korho ga wiyan raƙumi face ka cire sa ni na gaya maka duk raƙumin da ka ga an rataya mai wani abu ka ka cire wannan shine saƙon da annabi alaihi salatu ya tura wannan dan aike kila da duk abun da ake ratayawa in ma na korho ne ko na tsumma saboda akwai waɗansu yaggwai ne suke dan duddunkulewa su ce maganin matamna ko maganin wani ko wani hantiti ko wani abubuwa dai tare sai a ɗarma ma yaro ga ƙugunsa a ce maganin matamna ko maganin mayu ko maganin kaza duk suna shiga cikin kilada annabi ya hana ya ce a cire su wa ni bin mas'ud radiyallahu anhu qa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abdullah dan mas'ud yace naji annabi yace innar ruqa ruqiya da ake yi wattama'im da layu wasiwal da sihiri ciwal sihiri ne wanda ake janye hankalin mu a juya hankalinsa a karkatar da shi zuwa ga son wani abu shi ake ce ma ciwal annabi ya dunkule su ya ce shirkun shirka sai dai gaba malam zai keɓance muna abubuwan da su ba su shiga cikin shirka cikin nau'i na ruka da tama'in malam ya ce wa an abdullahi bin okayin warfu'an an karɓo daga abdullah ya yi rafa kinsa zuwa ga annabi annabi ya ce man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataye wani abu da manufar neman tsari ga wannan wukila ilai za a jingina mutum zuwa gare ka ay usnida ila hadha shay za a jingina shi zuwa ga abu kenan duk wanda ya rataye buru ko korho ko ya kafa wani kaho bakin gidansa da niyyar in dai akwai kahon ga duk wani mugu ba iya shiga to yanzu ran shi gaba ɗai za a rataya shi ga wannan kaho yanzu ba ga Allah yake dogaro ba ga wannan abu ko ya sai sabuwar mota an ka ba shi wata dunkuleliyar laya an ka ce in tana cikin mota ba ka haɗari sai ya ji wata mota wur ana ta ni ku sai ya buɗe kofar ya ga akwai ta bai buguna to amma in bai da komi da ya ji ana ta jan farki mi bai cewa inna lillahi wa inna ilaihi hasbi Allah wa ni'mal wakil kaga bambancin ka rataye wani abu ko ka sa wani abu ka mai da ranka ga abu to in za ka fita ne ranka zai fita ga Allah ne subhanahu wa ta'ala Allah ya kare mu daga shirka malam yace at-tama'imu shay'un yu'allaqu 'ala al-awlad tama'im waɗansu abubuwa ne da ake rataya ga yara yattaquna bil ayn ana neman kariya daga kambun baka kamar maita ana rataya ma yara ne saboda gudun gawwani ma ya tutar da su ko gawwani shedani shi ake cewa at-tama'in to cikin waɗannan zamu ji dalili su hatta magabata sun yi sabani abunda an karata ya in asalin yana cikin abunda shari'a ta ta cikin asbab da ake kamun kafa wurin Allah to ya halatta amma duk abubuwan da za a yi kiran waɗansu aljannu za a yi kira ko a haɗa jini ko a haɗa wani abubuwa da shirka ne a ce kan kwaɗo ko kan mage ko kan kare kuma karen ma baki mai ido guda za a daka a murka a naɗa a yi laya a ba yara to ba su ba shekaru to kaga wanda shirka ne kuma duk masu shirka suna waɗannan abubuwa sai su ce a tattaro waɗansu abubuwa kan kaɗan gari mai jan kai a samu goma a samu mutsa baka da fara sabuwar aihuwa a kashe su a cire kanu a shanya su su bushe a naɗe a samu fatar kada da ita za a naɗe wannan laya to waɗannan duka abubuwa ne na shirme kuma duk masu shirka suna yi shi kaga sai an kashe kuɗi da yawa ko to Allah ya taimaka shine tama'imu لكن ما ليس إذا كان المعلق من القرآن إذا أبن أنك رات يا قرآن يسلاني آية الكرسي قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق فرخص فيه بعض السلف يشي تاشا مغباتا سنسسة وتاجكين والنبات تاشا تكين شركة وبعضهم لم يرخص فيه تاشا كم بسنسسة وتابا ويجعله من المنحي عنه سنساشا تكين أبن أنك هنا cikin waɗanda suke ga koda layar Qur'ani talla ne an hana Abdullahi dan Mas'ud kuma yana cikin manyan sahabbai masu Qur'ani ba wai Abdullahi dan Abbas kadai ne ba shi ma Ibn Mas'ud babban mufassiri ne har rantsuwa ya ce ba wata aya cikin Qur'ani face ya tarar da tasabka inda tasabka a cikin damana ne cikin wane ne a ɗakin Aisha ko a waje ko a wani titi a gona annabi yake kakaf Abdullahi yana da shi a cikin kansa kamar yadda mu ko mun kasan labarin zato da kuɗi duk inda kuɗi sun ka shiga muna da labarin ko ba haka ba mu ka tambaye mu labarin kuɗi Allah ya tausaya muna mala yace warruka hiya allati tusamma al azaim ruka shine abubuwan da suke kira da abubuwan da ake tofawa ana neman kariya ana karanta waɗansu abu ana busa marasa lafiya to shi ake ce ma ruka amma asalin ruka da luga shine alqira'a karatukan da ake yi ana tofa maras lafiya to wannan ana ce masa arruka wa rakhasa fihi minhu dalil mala yace an sassauta yin ruqiyya ga abunda dalili yazo ma khala min shirk abunda ya banta ya barranta daga shirka kenan ruqiyya halal ne bal da'i annabi yayi ruqiyya an yi ma annabi ruqiya so da dama in annabai da lahiya jibril sai ya tambayi izinin Allah ya sabko yayi ma annabi magani in ya sabko yana bismillah yubrika wani wata riwaya ko bismillah arqika min kulli shay'in yu'zika wa min kulli ainin hafadin Allah yashfi ashe wai ana tsoron mai ma yusu kama manzo Allah jibril ke min kulli ain mahassada lokacin da annabi ke karatu qur'ani Allah ya ce saura tsirif su kada ka da idanunsa da idanunsu mayu a ce kwamande in annabi na sallar su su yi ta hararar manzo Allah amma saboda yana da kariyar Allah wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun ashe akwai maita dan shi idanun mutane suna da mas wani wallahi malami ne da ya tashi akwai wani babban malami ɗalibai na wa'azi masha Allah sai sun ce malam kai ma ya kamata mu baka wa'azi kai ka karantar da mu shi bai saba wa'azi karatu ne karantarwa masha Allah akwai irin waɗannan malam ba su iya tsaya gaban mutane an ka ce malam shi ko ya ɗauka da cek da cek lallashi lokaci ya zo rana ta zo to an ka ce dai suna yau babban malaminmu ne zai ba da karatu wa'azi malam ya zo ya gama inna alhamdulillah yana gamawa yi salati ga manzon Allah ya aje mikro yake a bashi ruwa ya sha ruwa yake to wa'azi ya kare ga ilimin amma idanun mutane bai saba ba sabo ne to duk wanda ke kai kawo cikin mutane balle jarirai don su aini ya yi wahal da jarirai saboda uwaye na yawo da su wata uwa ma tana alfahari dan tahori ne tas kamar mu kun san dan Allah ya jarrabe mu da baki to muna alfahari da fara dan shi mata yi fara rike wahal da maza ko ba ku gane ba dan sun san kowa na so a ce mata shi fara ce dan shi hori ne to wai baki laihi gare ta dan Allah baki laihi gare ta in yana laihi kenan mun haɗu mana ko to shi yasa kuke ga da mutum ya samu da wanda kyakkyawa sai ya ta alfahari ka dana ba baki ne ba a'a ba zancen baki ko wari ba ka ba shi tarbiyya inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila huna qulubikum wa a'malikum ayyukan to shi yasa da an ga warin mutum sai ai ta kura mai ido to cikin yawan kallon nan akwai wanda idanunsa ba su yi ba akwai wanda bakin sa bai hatta cikin sahabbai an samu sahabin da wannan ya cutar da sai da annabi ya ga an kamar salafi annabi ya ce waye magana akan wanka yake yi to katangar ba ta da tsawo irin dushkin nan yana dagowa jiki masha Allah sai wani ya ga cika jikin wani wai wai akwai haske ya faɗi yana ta farfadiya sai an kai shi wurin manzo annabi ya ce ka zo idan ɗayan ku ya ga wani abu da ya birgisa ga ɗan uwansa ko ga jikinsa ko ga dabbarsa ko ga kansa to ya yi addu'a da albarka shine yace ma sha Allahu la quwwata illa billah to ko da bakinsa bai da kyau bai cutar da abu in ka ga ɗan uwanka na class ya iya rubutu sosai to kullum kace ma sha Allah la haula wala quwwata illa billah wani ka iya rubutu ma sha Allah to ko da kai maye ne to bai ka cutar da shi ko ka ga ɗanka ya yi sai tun da aka yayi ma kyau sai ɗanka ya mutu yana iya kashe mutum annabi ya ce wallahi ido gaskiya ne kambun baka gaskiya da akwai abun da ke rigan kaddara da kambun baka ne kai ina iya muku rantsuwar da ban kafara da yawa suna ofitar reference ina ne faransa ba abun da kai su ta in ba baci ba amma duk wanda bai mu'amala da rufiya bai iya ganewa shi yana ga a kawai rishe sai na firen akwai wanda da kun gaita sai ka ji gashin jikinka ya tashi wani da ka gan sai ka ci to ko wanga ba mutum mutum ne yana tattare da waɗansu abubuwan akwai wanda mala abdurrahman allah ya kara masa ya ce idanu jawur suke kullum ashe da an kaihe shi fararen idanu gare ta wani yayi magana a sashi jariri da hasken ido ido na ta zubar da ruwa kun san irin wannan ba wai likita ke da maganin su ba magani yana kusa gare mu amma ba mu buruwan mu da karatun qur'ani ina ba ku shawara kullum mutum ya yi makan shi ruqayya kana iya ɗaukar ruwa da ikhlasi ka karanta alhamdu kana busawa da kula uzai da ayatul kursi ka sha ka shahwa ka je cikin biro ɗan uba sun yawa wani tun gardin yamma yana gashi nan doke gashi nan doke sai su yi ta ganin kana ta samun gara ashe alhamdu ce ashe kul a'udhu ce ashe ayatul kursi ce ce wani bokan shi karhi gare shi ashe Allah ne ka kama duk wanda ya kama kawar Allah yana waduwa bai waduwa to mutane sai su ga kama alhamdulillah sai feti a fayar mito la surat fatiha nawa sai ne riyan sa sai ne riyan kai an sai ne riyan Allah ya tausaya mutane na wasa da addu'a kun ga bayan magriba bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul 'alim in dai ka yi fi ɗazu magariba wallahi ba abun da ke cutar da ta sai gobe in ka yi su bayan asuba ka kai dubin da kan dama ba wanda ya ya cutar da ka yi abu mai sauki baka biya ko dala ba to cikin mu da yawa magariba ba su yi ba shi wanda an sallame ba sai dai ta kallon mutane abun da an karɓa shi daban abun da yake daban magariba in ta yi wa min sharri gafikin iza waqaba annabi ce in magariba ta kusa ku kame yaran ku kuma da su gida matan mu ba su ji shi ke sa shedan na tare da mutum tun kuriciya sai ta kusa arme abun ya tashi akwai lokuta guda biyu ba a barin yara sake rana tsaka duk kai sharar da can a zubda muni shara dama wurin shedannu ne kai naman shedan tigadige rana tsaka ba a aikin yara saboda lokacin nan faturi na shedannu suna cikin mutane to in rana ta kusa waɗuwa saboda suna bautar rana suna zagaye ne su yi fatiri lungu-lungu duk yaron da ya hito lakwal yana wata buguzum-buguzum da ta shaidani ya ce kai wanda tana yi mini fa abokina ya kaganto ka arme ta wo ya shige ya arme ta jinnul ashiku kenan kuma da mesh ta shaidan akwai bandiman shi kai wanda wallahi sai minyon ha ho ya shige yanzu ba mai iya armenta ba tiyatir muke gaya muku bo abubuwa ne haka'ik suna cin tuwon wanda bai fara ci da bismillah ba kaka an kama wasan yabbe kana gani yayi kadan fara shi da bismillah kana cin yabbe da gauga ba bismillah to wallahi ba kai kadai kace ba kaji na ce ma wallahi sai ka cika wallahi yabbe kuma cike da takawa kuma bai sahi ba bai sahiya mana saboda su ma suna ne makwadaita ne suna ci tare da mutane ta kunyar da ba a dora da bismillah su ma su zo su yi abun da sun ga dama in ka gammai ne su tofa miyau cikinta shata majina cikin miyar ku su shiga cikin gwadala su yi abin da sun ga dama to in rana ta kusa faduwa ga wadda ta aiki yaro karami washi annabi ce da rana ta wali to kuna iya sakin to to kan rana ta wali uwa ta gari ta kira diyanta tana yi musu azkar na marici azkar na yamma dan shi kun ga kul huwallah so uku ake maimaita ta bayan magriba kul a'udhu so uku bi rabbin nas so uku asuba kuma so uku amma la'asar azhar so dai dai ake yi Allah ya kare mu Allah ya kare mana iyanmu ya rabbal alamin wani kun wurin aihuwarsa za a kama shi da mayu kullum sukuk wacce wala malai ce war ruqa hiya allati tusamma al'adaim wa rakhas minhu dalil ma khala min ash-shirk kenan ruqiya duk wanda akwai adilla wanda ake da qur'ani yadda maluman ilahi suke wannan ja'iz hanya ce wanda ake neman magani dan a tsira daga sharrin bokaye ba a warware sihiri da sihiri ba a neman magani wurin boka wurin maluman sunna ake zuwa a nemi albarka a yi tabarruki da karatun qur'ani da azkar da maganukan da annabi ya yi magana a kan sallallahu alaihi wasallam malai ce annabi ya sassauta yin ruqiya min al wal umma saboda kambun baka ko ko wani gani da mutum ya ci ko wata kunama ko wani maciji ya kai mutum hari ana iya karanta mai a ba sa ibn khudri cikin hadisin sa wannan sarki da kunama ko wani abu ya kai masa hari an tambaye su wai cikin ku akwai likita yace na iya likitanci boka ma'ana sarkin garin mu ya samu kaza alhamdu kawai kawai saboda yaqini ya san girman alhamdu ta yi kowace tura girma cikin alqur'ani alhamdu ya karanta sarkin ya samu lahiya an ka ba su kaso na dabbobi sun ka tahiyar su to ana ba likita ma kuɗin consultation balle malam mai karanta qur'ani a ce malumai wai sun ɓaci to ku da ku ɓace ku kawo kuɗin mana in dai karɓar kuɗi ne saboda aikin ka a ce ka lalace to tun da kai baka lalace ka kawo kuɗin ka wurin malam shi ke nan malko wai malumai ma sun koma son kuɗi jama'a ko wanda bai son kuɗi a yanda ba ku so akwai wanda bai son kuɗi Allah ya tausaya muna saboda son kuɗi yanzu magana ga da muke kun san muna cikin dare ko akwai wani cikin ramen zi neman zinariya ya yi mil dari ramen ƙasa duniya ce maza na ta kwama ba su yi magariba ba waɗansu ba su isha suna can neman zinariya ana ta nema in kuma in an samu wahala ba ta kare ba wai duniya duka duke gani kana tsammani da ka hita haya ka huta yalla kana hita haya wahala za ta wahala yalla in nayi armi na huta wannan ma lokacin zai fara yalla in na samu diya zan huta yanzu ma musibar ta fara jama'a mu kama Allah duniya ba komi ce ba in babu son Allah cikin duniya hasara ce kawai mutum zai a rayuwarsa wacce wal yace hiya shay'un yasna'unahu wani abu ne wanda suke yi wa yad'umuna suna bugun gaba suna raye cewa annahu yuhabbibu almar'ata ila zawjiha warrajul ila imra'atihi yana sa mace ta zamo mowa ga mishinta mowa ita ce mace wadda mishi na ji da ita to kamar sihiri ne wanda suke ma namiji ya ji yana ƙaunar wagga mata ko mace ta yi ma miji ma'ana ko miji ya yi ma mace wadda matan nan tana ji da shi 'yan mata da samari da yawa suna yi sun kware cikin wannan da suke ce ma wak 'yan yamai kenan wak ko shimi ma'ana sihiri wanda suke ma 'yan mata wani a yi mai da hannu a ce duka ba kowa hannu na ɗaya shi sai ka zo wurinta amina ta ba in ba ta ba ce wallahi ta ba ta min haraka ba ta ba da shi ke akwai wai bi ta zoi da ka sha za ka bi ta zaune shi ke sai abin da sadda dama in ta ce gamna nan ce hajiya mun zauna duka ka babu wani ka ba shi hajiya afuwan mijin hajiya kenan ta ɗarme shi ta wannan haramun kuma ana yi fa da ka yi kuɗi in za ka arme ka mai da kanka talaka in ka sama sai ka bayyana kai mai kuɗi ne kullum ina ba masu kuɗi shawara in dai ba kai arme tun cikin talauci ba to in dai kuɗin sun zo da wahala ka samu masoyiya ta da gaske malar yanzu ya mai mutum zai zo da kuɗi ya ce shi ne mai etablissement ka za a hana wani gida za a hana da ka shigo cika wani ne ko mai limbo ne allahu akbar ko ɗan shekara ta faɗa ba ce a arme ba a tsuha mana abinda aisha ma tara ne an ka ɗarma a ɗarma ma baban ma zai ce kai a ɗarma don ma a gaya mu fami malam kuɗi allah ya ba mu halal malam in tana jana a jirawa ne akwai wani kakanta rigima gare shi har alje yake malam baka zo da kuɗi ba to in in kai kuɗi za ka hira arme to ka canza kama ka je da ƙafa ka nemi wata matattar jabba ba ita ba ƙazama ba ita ba mai haske ba da wata hulla ka karkace ta kuma ka zo ƙafa sai kura dakka ma bayyana sarto mu dai muna ta neman halal Allahu akbar na ga iya kuma sha Allah tana hijabi wallahi mu ma mutanen Allah muke so to sai kai wahala kana samu ban ce babu inda za amma wallahi sai ka wahala in talaka ne sai kudin armen duk ya canje bai samu ba in ba a ce maye ne mun dan yi bincike a ce uwar shi mai ya ce talaka talaka talaka na shan zagi mala a mai da uwar maiya ashe babanka bawa ne makeri ne ashe kira suke amma wallahi ko da gaske gidanku akwai maita in akwai fulus duk shahin su ake a ce abin da musulunci duk ya bayyana mu an haskaka mu to malumai sun ce ƙarya ce babu mai tai kuɗi kuɗi suna da mujiza wai ba ku ga ko cikin sallah in ka tuna kuɗin ka cikin aljihu sai sallah ta shige cikin duniya ba ku taɓa samun wannan ba kana sallah shi ɗaya tuna ma wani zato kuma matsalar kana lalabe ba nan za ka samu shi ba sai ka ji shuru kai ta lalabe wani liman da ya zo kutuba takardar kutuba ashe tana nan tare da kuɗi yana cikin kutuba ya tuna kuɗi yana attakuwa attakuwa sai ta yin lalama ku ce hahuna Allah ya tausaya muna kai kuɗi matsala ne wallahi da yawa ma da suke kwance ofitar kun shigo inda ana je a kai musu sadaka wallahi wani yana komowa gida na rance muku da Allah akwai wanda ofita in an ba shi sammil wallahi da ka bai gane shi ba ku yarda ba duk wanda ke son ya je da sammil likita ba ban magana akan wanda bai ma san cikin hayyacin shi ba a ina magana akan waɗanda suna ma tsegumi gamna da tseron yawa talauci da ke rike da su ba ku taɓa ganin ofital gardamalar da malar na faɗa ba saboda dim kayi na ga abin da an ka ba ka kawo shi kawo to wanda da Allah bai lafiya ba gardamalar tuna faɗa kai aboci na dokta ne yace min irjan wani yayi fata duka malad ne wa'an malad a irjan yana fatar ba a jima ba ya mutu ya yayi fata muguwar tabi'a wallahi Allah ya wanke mu da mummunan tabi'a ya saba yana kwance nan shi ko na an zo ganin wani sai an ka ba shi ka goma shi ya gani sai ya tashi karkashin hilo bayan an gama hira sai ya tashi ya rikai waɗancan bakin wanga kum sumul sumul sumul sumul ya lalabe shi ka goma ya zo ya hutka ya kwance ashe wata mace ta lura cikin likita ba a yi awa ɗaya ba ya mutu to wurin a naɗe kayan bayan an ɗoce gawar ga jikka gwamnati wallahi ba nashi ne ba kun ji kun ji kun ji kuma ida mu waɗanda hospital ana sakawa masu ɗaukar gawa da yawa sai sun lalabe gawa su babu ruwansu wallahi ba duka ba da yawa kuma ina da present sai sun lalabe gawa ko in sun ga kawai sun sani akhlaq ne dan shi Niger kullun sace wannan da muke magana ni dai a tunani na a bar magana akan manya mutum kari yaran gobe saboda mentalitin mu na yanzu a wani bai ma yarda ya gyara ne yanzu mu ya kama a haskaka ma yara manyan gobe fitir generation a gyara musu mantari saboda mu da mu ya kare mun rige mun lalace dibo circulation kin mu da hasadar mu da kwarmutan mu da sihirin mu to yanzu yara a canza lakwal a canza karatun turai a cuta musu son juna da son kasa da addini da adalci zuwa shekara 20 za a canza nishar amma yanzu kai malam duk dejan da yake ba a ƙara cin harama amma ya kasarsa to ka ce ni dan gaya ma da wahala ya shekara a wuri ko yanzu ha sai an yi mai a kai sunan shi na a kai sunan shi na in an yi da boka an gagara sai an kai sunan shi can wurin ba ce wallahi mu muguwan ka kamun wallahi ba aiki babu duk sai gafe tu sai gafe kun ba su gani cewa haram an ka hana da ka shigo a yi ta tsukinka wai dan ka ce a ci halal Nijar kenan ha Allah ya tausaya mana to annabi sallallahu alaihi wasallam wasiwal ma'ana mala ya kawo bayani rawa ahmad an rufai qala qala bi rasulullah alaihi wasallam hadisi na karshe na kusan karshe imam ahmad ya riwaito daga rufai'a yace annabi ya ce min sallallahu alaihi ya rufai'a la'alla alhayata tatulu bik ina sa rai la'alla in ka ji Allah la'alla allah yuhdithu ba'da zalika amra ba shakka ni da ku in mun ce la'alla to akwai shakka amma la'alla cikin qur'ani ko hadisi la shakka fihi ina tsammanin ina tunanin za ka yi tsawon rayuwa annabi ya ce marufai a to ga saƙona fa akhbirin nasa ka ba mutane labari anna man aqada lihiyata wanda yake aske geman sa gashin gemi aske shi haramun ne yana cikin manyan zunubai to sai dai darura na soja mu Nijar an hana su a jige mi in soja na sai a jige mi sai ya bi bikita sai ya bi takardu sai ya yi ta waɗansu abuwa sannan wai a bar shi za Allah gashin geme na hana yaki ne geme na hana yaki ne dibo Pakistan dibo kasashen Laraba masu son musulunci mahala yadda soja yake da gashi matan su soja wallahi ko kuma suke su ke kama gwamnati ran sanya ma mace ko ina ba ka gani ga ashe jami'a ce ta tsaro tana shiga biki-biki duk inda 'yan daba suke suna da karuwai mana sannan polisi mace za ta iya gane ga inda karuwan suke to amma kun ga matanmu waɗansu na sun Allah amma dole sai in yi saji tsere sai ta zo da wando matsacce wata ma in ta shiga gaba kowa bai iya kallon ta kuma mamman wata ce uwa waɗansu ce laifi na wane ne gwamnati ya kamata canza ba iya canza ne ana iya canza mana tun da gaske mun kori faransa ko to gan mu kori faransa kadai afkar tunaninta karatunta duka mu yi wace da shi za mu samu tsira a wurin Allah subhanahu wataala kuma ga wani ya damu wani babban soja da bai son harka addini ka damu ba da kai muke ba mu da mutanen da suke tunanin lahira su muce in ana son lahira dole sai an bi Allah rufai'a ya ce annabi ya ce duk wanda ya aske gemansa au ta kalla da witran ko ko ya salaya ko korho ko guru a wistan jabira je idaba ko ya kama ruwa da bayan garin dabbobi kamar in mutu ya tsuguna a ƙauye akwai kara waɗansu na wani da kare waɗansu da wani tsumma waɗansu da takarda to akwai masu ɗaukar kashi ko su ɗoci bayan gari na dabba na raƙumi ko na sa duk annabi ya hana shine a wistan jabira je idaba au azmin annabi ya ce ka gaya mai fa inna muhammadan bari'un min ba annabi ba mutuna annabi ya hana kama ruwa da kashi saboda kashin musulmi da ya tamna nama ya tamna in ka aje shi musulmi aljani in ya zo gai akwai tsoka sai ya ci shi ma ya koshi to kaga annabi na tausayi ya ce gakkusa kazamta da kashi dan ɗan uwanku za ku cutar da su dabbobin mu bayan garin ku ciyawa ce ga dabbobin aljannu musulmai Allahu akbar kaga ɗan adam Allah ya ɗaukaka shi مالا يتشي وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان جبير سعيد يتشي دوان يتشي لا يرمتم yaro ne kan ganshi da laya ko dabba ka cire kana ka adil rakaba ladarka kamar wanda ya intar da bawa ne rawahu waqi wa lahu an ibrahim waqi ya riwaito daga ibrahim qala ibrahim yace kanu ya'ani as-sahaba salafu salih yakrahuna at-tama'ima kullaha suna tsamar laya kowace iri ce min al-qur'an aw ghayr al-qur'an layar ta qur'ani ce ko layar wani abu an ka rubuta wanda ba qur'ani ba wallahu ta'ala